Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da za mu kawo muku tafsirin Alkur'ani mai tsarki daga masallacin ‘yan raduwa wanda Malam Suraja Dalhat Imam yake jan baki kuma Malam Dahiru Imam ke fassarawa wanda wasu bayan Allah suka ɗauki nauyin kawo muku domin ɗaukaka kalmar Allah daga alfijin rediyo Awwal Ahmad nake cewa a yi sauraro lafiya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون wannan ɗaya cikin sura a tafi wadda ake ba da kinsoshi na annabawa musamman shi annabi musa da musamman shi da aka aiko shi wajen fir'auna da kuma a hamana da karuna da dai har samiri da an yi magana su a cikin wannan sura ko da ke shi karuna nan gaba ne kaɗan za a yi magana fa amma bayan an yi magana annabi Musa din to kuma sai aka ci gaba da magana da Qurayshawa da irin yadda suke tarban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma irin yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da amsa da yadda Allah subhanahu wata'ala yake ba da misalai na gaske shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jiya an yi mana magana cewa su ma'abuta kadoci suke cewa su ya za a sauka manzon Allah sallama da aiki ga su to shine Allah ke shawara baka ya haɗu kuma ya sha'u ya fata Allah shi ke zaɓin abin wanda ya so ya bashi abin da ya so kuma ya halicci abin da ya so amma cikin zaɓin har aka yi magana cewa ko da kai ka tabbatar da ka tattara zaɓin ka duka baki ɗaya ka mai da ma Allah zaɓin Allah shine zaɓin ka ko da wani abu za kai to kai kokari ka nemi zaɓin Allah akan wannan abu ko komai kake son abu to ka ba Allah zaɓi abin da ya zaɓa maka to ka yadda da shi wannan zaɓin da ya maka a ba ka da zaɓi sai zaɓin Allah daga baya kuma aka yi bayanin cewa yana daga ayoyin Allah inda muka kwana Allah ya sanya dare da rana don a nasu cikinsu kuma don a nemi abinci to aka yi bayanin cewa shi da Allah zai kawo mu dare duka baki daya to ina za mu samu ranar da za mu nemi abinci a ciki kuma da ya samu rana duka baki daya to ya za a yi mu samu sukunin da za mu huta to saboda haka yanzu sai Allah ya ce wa min rahmatihi shina daga rahamarsa shi Allah ja'ala lakum al-laila wan nahara ya sanya maku dare da rana da taskuru fihi dan ku nasu cikin shi fil laili cikin dare a samu sukuni cikin dare a wale tattabu min fadli kuma ku bida daga farala fil nahari cikin rana lil kasabi saboda neman abin rayuwa da rana sannan ya kamata kowa ya je ya bida abin da yake bukata ya bida da dare kuma a kokari a samu abin da aka bidi a binci ba wai kullum shi wani cewa duk sanda aka ambaci dare ba a cewa litana mu don ku yi bacci a litaskuru don ku nutsu an ce mahaifiyar annabi suleiman ta ba shi shawara take cewa kada ka rika bacci cikin dare in kana bacci cikin dare ka tashi talaka a ranar kiyama da rana ka kara rayuwar ka je neman abinci da daddare ka kara rayuwar ka wajen bacci to me za ka samu wajen Allah kenan saboda haka ya kamata ka tashi ko da daren ko da rana ka rika yin wajen neman abincin duk sadda wani abu ya taho kamar da aka yi bayani jiya kai kokari kada wani abu ya shagalar da kai ga bauta Allah da lokacin sallah yayi ka taho da lokacin ibada yayi ka taho haka cikin dare kuma ka tashi kai ta kokarin ibada kamar da Allah ya bi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi umarni wa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan laka a sai an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda kuma ya bi sahabbansa kanu galila min al-layli ma yahjauna wa bil sayrihum yastaghfiruna saboda aka kai ma ka tashi kai ta kokari ba kai ta bacci ba la'allakum tashkuruna ko dan ku gode ma Allah ni'imar da ya maku ga ni'imar dare ga ni'imar rana da rana a fita da dare a zo a huta a nasu ko da ba kai baccin ba to wani aiki za ka yi cikin dare to ba wanda dai kowa ya ci yana zuba wanda zai ma sallama ba wanda zai zo ce na sauna a wurinka duk abin da kake so sai kai yasa ibada cikin dare daren na karawa tana kara tana kara zaki kuma tana ƙara soyuwa wajen Ubangiji Allah subhanahu wata'ala yasa ake son koda koda baka komi to ka tashi cikin dare kai raka'a biyu har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ji kan mutunan da ya tashi da daddare ya falakar da iyalin shi suka tashi suka yi sallah koda nafila raka'a biyu manzo Allah ya ce kuma ita ma mata in ta tashi sai kokari ta tare da mijinta in ya kiya ta dan yarwa mai ruwa ya tashi su yi sallan nafila raka'a biyu don suke sallan nan shi ya tada ta suka yi sallan nafila raka'a biyu ko ita ta tada shi suka sallar nafiya raka abin kuce ba mina zakiri na laha kasiran wa zakirati za a rubuta su cikin masu ambatan Allah da yawa maza da masu ambatan Allah mata saboda haka ana son a tashi cikin dare ai kokari a rika tsayuwa ciki ana ana tashi ana ibada wala tabtabu min fadlihi wa la'allakum tashkuruna ni'mata fihima ko dan ku gode ma ni'imar da Allah ya maku cikin ta wai mai nadi ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون
ويوم يناديهم sannan yadda ake kiran su fa yaqulu a ce aina shuraka'i allazina ina abokan tarayya ta wanda kuke hada ne da su allati allazina wannan da kuntum kuka zamta su kuma da kuna riyawa kuna cewa su abokan tarayya ne ga Allah abinda sa ake riyawa ƙarya ce saboda Allah bai da abokin tarayya ba abin da Allah bai sani ba cikin halitta shi kuma abokin tarayya Allah bai san yana da abokin tarayya ba Allah shi kadai bai da abokin tarayya ko da an ce akwai abokin tarayya to shi dai Allah bai san da shi ba shi kadai wannan za'ana
wa nazana min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa'alimu anna al-haqqa lillahi wa dalla anhum ma kanu yaftarun wa nazana muka fitar mun fitar min kulli ummatin min fiddo min kulli ummatin daga kowace al'umma shahida mai ba da shaida gare su wa huwa nabiyyin sirri annabi su ya shahadu alaihim min ma qalu ya ba da shaida gare su abinda suka faɗa kowane annabi shi zai zama mai ba da shaida ga al'umma ta a kamar da ake ta bayani in an bi da shaida sai su ce ba a zo masu ba kai na ce da ka isar da aiki ce na isar su su ce bai isar masu ba ma ja ana min bashirin wala nazirin to daga baya dai har mu zo al'umma manzon Allah mu bada shaida in muka bada shaida to magana ta riga ta kare yawa muqulina hatu burhanakum mu ce masu to ku zo da dalilin ku na cewa alama qultum a bisa abin da kuke faɗa mana da ishiraki daga shirka cewa Allah na da abokin tarayya ku zo da shaida dan duk wani abu in za kai to sai ka zo da shaida shi in baka zo da shaida ba to ya zama ƙarya mutum ke yi fa alimu wannan za su tabbatar da annal haqqa cewa da ashe tabbatar ta gaskiya fil ilahi yadda cikin ubangiji saka take lillahi ga Allah ke la yushariku fihi ahad wani daya bai sharika da Allah cikin ubangiji saka Allah shi kadai ne ma kanu yabtaruna abinda suka zo suna kirkira wala anhu ya faku gare su fid duniya cikin duniya annama ahu sharika suna cewa Allah na da abokin tarayya Allah bai da abokin tarayya ta'ala an zalika ubangiji Allah ya girma ya dauka gabanin abokin tarayya da yake cewa na za'ana wai isharatun ila anna shirka amruhu azim shi ne hada Allah da wani abu mushrikanci al'amari ne mai girma amruhu azim la shay'a ajalam babu wani abu mai jawowa minhu daga gare shi daga rabbil lahi ga azaba Allah ba abin da ke jawo ma dan adam azaba Allah kamar hada shi da wani kamar hada Allah da wani abu Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya kama annat tauhida kamar yadda tauhidin azimun shi ma mai girma ne la shay'a ajlaba minhu bi riballahi mai jawo masamun mutum yarda Allah kamar tauhidi amma tauhidin irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da irin wanda sahabbai suka yi da irin wanda bayan Allah na kwarai suke ba tauhidin da aka kirkira ba bayan wajen shekara 600 a ce duk abu kaza kai a ce kai mushrikanci abu kaza mushrikanci ne abinda lokacin manzan Allah da lokacin sahabbai wannan karonin guda hudu duk wannan abubuwan in kai su ba wanda zai cewa mushriki sai bayan shekara wajen ɗari shida da wani abu sannan aka samu wasu mutane ko in ce wani mutum ya hito yana nuna cewa abu kaza kafirci ne abu kaza kafirci ne tauhidi kaza ne tauhidi kala kaza ne to wannan ba shi ake magana ba lokacin manzan Allah cewa an umarce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah da lokacin manzan Allah da ka zo ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna abduhu wa rasuluhu to shikenan ka zama musulmi amma a kirkiro wasu abubuwa wanda Allah bai ce ba annabi bai ce ba a ce wai dole sai ka yi sannan in ba kai ba jinin ka ya halitta wannan gaskiya akwai matsala kwarai da gaske wannan abubuwan suka kawo matsala cikin addini suke kawo rikici cikin addini abinda in ka ce albarkacin manzon Allah a ce kayi kafirci in ka ce a baka dan annabi a ce kayi kafirci in ka ce zaka tai ziyarar manzon Allah a ce kayi kafirci a'a ziyarar masallacin shi zaka tai ba ziyarar shi zaka tai ba dada ko a riga wani shi da masallacin in bai cin manzon Allah da masallacin bai ya samu ai bai samu ko kuma ka ce ka tai ziyarar manzon Allah to da manzon Allah da masallacin wai ai shi manzon Allah shi ya gire shi ko eh rai ko hawal hibbu ibrahima kada ja a za'ira ko ya ce wai ga shi nan dai shi masoyi ne shi shi ibrahim shi dai shi dai ya zo ziyarar manzon Allah ya ce wanda ya tafi ziyarar wani wani ba annabi ba shi dai ba ruwan shi da shi ko saboda haka shi dai shi ce shi shi dai manzon Allah ke ziyara saboda haka kowa in ya tafi ya tafi ziyarar manzon Allah dan ka kudurce cikin wai in ka kudurce ma annabi ka tafi ziyara to baka kasar tahiyar sabo ce baka kasar tunda ka tafi ziyarar manzon Allah ba ka kasar ba ka rage sallah saboda ka tafi ta ce ka tafi ziyarar manzo Allah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tashiddur rihal illa ila masjidis salat al masjidil haram wa masjidi hadha wa masjidil baitil maqdis wai ba ba ka dauka sirri ka daura ka ce ka tafi ziyara ka tafi wani abu sai to in ka ce ka tafi ziyarar manzo Allah to ka saba ma to da kake daura sirri ba ka tafi ka tafi ta kasuwanci ka ta yi abubuwan da kake ganin dama duk ka ta yi wannan duk ba a hana ba sai dai ziyarar manzo Allah shine kada yake kafirci to saboda haka a gaskiya ai kokari ai kokari ko da yake alhamdulillah irin wannan abubuwan suna samu da abubuwan da ake ta kafirci ne kafircin ne to a yanzu sun fara sauki da yawa kaga yanzu su laya su rubutu duk sun samu shigowa ko da da sai a ce laya kahirci ce rubutu kahirci to amma yanzu alhamdulillah da yake ana karatu kuma ana karatu ana samun sauki yanzu laya ba kahirci ba ce rubutu ba kahirci ba ne tasbaha ma a rike ka gane ko duk wannan sun shigo to kaga alhamdulillah in ana tafiya ana tafiya wata rana wasu ba din abubuwan da ake magana da sai su shigo dama sai in ga rashin bada amsa ne to amma alhamdulillah ana karatu ana karatu a wannan sharifin nan babba na Saudiya alabai ko yake alhamdulillah da can da ake tattauna wasu abubuwan da ana cewa shirka ne kafirci ne to sai aka dawo ana cewa bid'a ne to abin da ake cewa kafirci ya kuma bid'a ai kaga an fara samun sauki to yanzu kuma daga bid'a amma an fara gano wasu abubuwan yanzu ma su ma sun lahiya launi ai to kaga alhamdulillah amma da can an jajirce ana ta cewa kafirci ne kafirci ne wanda ya kaza wanda ya daura shi laya ya zama shirki wanda ya sha rubutu akwai wanda yake jin wai taifar mata kama shasha ta wadda banza ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kawo sauki alhamdulillah alhamdulillah wata ran za a waye gari duk wannan abubuwan da ake shakarcin ne in karatu yawa mutane kansu ya waye wanda ake gama gaya ma wai suna yadda suka karatu ko to za ka ga duk abin ya dawo lafiya da ya zama normal ana ana tafiya lafiya da to muna fatan alheri yanzu wanda iyayen suka kawo abin maganin suna dawo suna ta dawo a haɗa kai ko a dawo abubuwan da aka yi duk baya an yahe a dawo a ci gaba da sallah wuri daya to kaga wannan abin ai an fara samun sauki muna fatan Allah ya ƙara sauwaka shi albarka manzon Allah musulmi su haɗu masallaci daya su haɗu uwa daya uba daya da dawo tauhidi irin na manzon Allah da ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ai ma rangwame ko menene manzon Allah sauki gare ba a san hidda mutane daga cikin addini an yi son a jawo su a jawo su a jawo su muna fata Allah taimake mu wa nazana min kulli mace shahidin wa qulna hatu burhanakum fa alimu anna al-haqa lillahi wa dalla anhum ma kanu yaftaruna kafirci ba karamin abu bane ba mutum ya kama a ce mai mushriki ba ba karamin zagi bane duk wani zagi na karshe ya ya ya ya tashi a ce ma kai mushriki ne mushriki fa kafiri ne kenan innamal mushrikuna najasu fala qarbal masjidil harama ba'da amin hadha to saboda haka muna fatan Allah shi daidaita mu ya haɗa mu baki da inna karuna inna karuna kana min qaumi musa fa baje alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin ana bada kisan annabi musa da irin abubuwan da suka faru tsakanin shi da wanda aka aiko ransa fir'auna da yarin yadda Hamana ya ba da babban gudunmuwa wajen kin Fir'auna kai bi annabi Musa da kuma yadda suka tattaushe mutane dai da hankalinsu a mai da mutum wawa a hana shi dai ya bi annabi Musa to duk aka gama wannan bayani to sai aka tsaya aka gaya ma mutanen makka hujjoji waɗanda suka nuna gaskiya a kan manzon Allah dan can da aka gama kissa annabi Musa sai aka ce duk wannan abu kun ga manzon Allah ya gaya muku su duk bayanan aka yi wannan abu amma duk ai ko mashi muka yi wannan ya nuna cewa shi manzon nan manzo ne mai gaskiya duk bai ba duk abin da ya faɗa Allah ne ya ce mashi to yanzu an zo cikon na biyan cikon na ukun ko in ce na hudun ga Fir'auna ga Hamana ga ƙaruna ga samiri da an yi magana su ko to sai mutane su suka yi maganganun maganganu marasa daɗi to yanzu bayan an tsaya an kawo hujja an gaya mutanen maka cewa gaskiyan manzon Allah to kuma za a gaya cikon mutunan da ya yi annabi Musa shi ko wannan munafuci da samiri da ƙaruna su munafukai ne da hasada da ganin kiyashi na annabi Musa suka ja shi shi ƙaruna da da mahaifin annabi Musa da mahaifin karuna uwa ɗaya uba ɗaya to da Allah ya ba annabi Musa annabta ya ba Haruna annabta to shi kuma dan amin su ne to sai kuma riga ganin kyashi to shi fa shi me za a yi mashi shi kuma su sun zama su wannan annabi wannan annabi shi ko sai ta bin su haka nan shi ma sai an bai wata yar daraja manzo manzo Allah shi annabi Musa ya ce mashi wannan abu ba mu ba kokarin mu bane Allah ne ya ba mu to kuma shi an bashi kuɗi to da ka bashi kuɗin su an ba su annabta shi an bashi kuɗi to da ka bashi kuɗin kuma sai da yake dai akwai hasada duk da kudin sun samu to kuma sai rika ganin kyashin annabi Musa ai dai shi annabi ne ko to sai dinga yi ma mannan alfan annabi Musa butulci in in ya annabi Musa ya bada umarni sai kibi ya sa su ya samu wasu mutane ya ware suna biye da shi ka san mai kuɗi duk abin da yake wani lokaci tun can ma ba yanzu ma ko duk abin da yake mutane sai kaga suna bi kwarai da gaske ko gaskiya ne ko ƙarya ne to shi sai ya ware ya rika saba ma annabi Musa ya zama munafiki annabi Musa na ba da umarni shi yana bi yana warwarewa daga baya hatta ka dai hasada ta yawa Allah ya halaka shi to shi ne za a ga mana aka ce inna qaruna ana nuna dai wannan abin da ake nuna mana kas sarauta ko karatu ko kuɗi su ja mutum ya yaƙi da yaƙi da Allah in mutum kowa ne ne in yaƙi da Allah Allah na karya shi komin kuɗinka komin mulkinka ba ka jayayya da Allah kuma ba ka jayayya da na Allah wanda jayayya da na Allah ko ya jayayya da annabin Allah ko ya jayayya da na Allah shi wannan ko bai ganin bai da ƙarfi sai Allah sai Allah sai Allah kare wancan ko shi wane ne wa inda jindana lahumul ghalibun man adali waliyan faqad azantu bil harb ga dai fir'auna ya mallaki duniya duka baki da ya mallaki kasar Misra duka baki da shekara 400 amma annabi Musa ya zo da shi ba wuka ba kobi ba kobi amma sai da ya gabayansa ga karo na ya mallaki kuɗi duk duniyan nan ba taɓa samun mai kuɗi kamar sa ba amma ya jayayya da na Allah amma Allah ya karya shi saboda ka komin kuɗinka komin mulkinka in ka gana Allah kai kokari ku lallaba da shi ka zauna lafiya da shi shi ya baka haƙƙinka dama shi na Allah bai jayayya da wanda Allah ya ba kowa bai musamman mai mulki duk wanda yake na Allah to bai jayayya da mai mulki ko kafiri ne zai zai zama mai biyayya gare shi tunda ya san Allah ne ya kafa shi kamar da muka bayani jiya to saboda haka bai kamata shi kuma mai mulkin ba ko mai wani abu ya ce zai dagawa ya jayayya da shi to sai Allah ya ga bayansa ranan dai shi wannan wanda zamu faɗa za a je da ya kare inda karuna kaga shi karuna kana ya zama kauye Musa daga mutanen annabi Musa ibn ammi a dan amme shi ne wa bana khalati kuma dan halasa ne da bangaren mahaifinsa da bangaren mahaifiyarsa duk suna da nasaba da annabi Musa wa amana kuma ya ba da gaskiya da annabi Musa fa baga alaihi amma sai rika zalunta annabi Musa bil kibri ya rika girman kai wal uluwi ya rika nuna daukaka ga annabi Musa to kasaratul mali wajen yana da yawan kudi wa atayna min al kuruzi mun bashi daga taskoki kudin da muka bashi ma in zaka da kudin ba irin su makullan shi ma makullai ma na taskokin arihi in za a tayi da su ba ma a sa makullan a jihu ba ka gane ko a'a raƙun mamaki ɗaukar makullan wa atayna min al kuruzi mun ba shi daga taskoki inda yake aza kudin shi zinarin shi da azurfar shi da abubuwansa ma inna mafatiha hu la tanu bil usbati makullan shi ma suna nauyi ga jama'a su dauke su makullan sun karshen a sa a jihu in za a yi tafiya eh al jama'a ta jama'a ashabul quwwati ulul quwwati ma sa ma ashab ma abuta karihi taskulu taskulu tana nauya su littaje su iddatum an ce matuk tanuku bil qasbati ulil quwwati an ce mutum 70 ke daukar su wakila 40 wakila 10 wakila an ce gare zalika wannan iz qala li qaumihi yayin da yake cewa ya ce ma yayin iz qala lahu qaumuhu yayin da mutanansa suke ce masa shi karuna saboda ya samu kudi almu'minuna min bani isra'ila mu'minai daga bani isra'ila suke ce mai la tafrah kai kai farin ciki bika saratul mali da yawan dukiyar nan da aka ba ka faraha badarin amma farin ciki na girman kai Allah na san kai wani bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma jama'un ana san kai farin ciki da rahama Allah ai farin ciki da ni'ima Allah amma ba a san farin ciki na girman kai ko me Allah ya baka in za ka yi farin ciki ka farin ciki na godiya Allah amma ka kai farin ciki da girman kai na dagawa ka rika ganin kamar kai kadai aka ba ko kai bayan kai baka nan gaba za ku za a ji inda yake cewa shi ai wannan kudin wannan duke hikima shi ce ba wani ya bashi ba wai dabara shi ce da waye ta tattara mai ita to saboda haka qala inna ma utituhu ala ilmi indi amma ne saboda wani ilimi da nake da shi sai aka bani wannan duke inna allaha ubangiji Allah la yuhibbul farihina yana azaba ga masu farin ciki farin ciki na girman kai amma Allah yana sa rahama ga masu farin ciki farin ciki na na godiya Allah wabtaji wabtaji fi ma atika da wabtaji fi ma atika Allahu dara lakirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghil fasada fil ardh inna allaha la yuhibbul mufsidin masu yi mai nasiha dai suka ce wa tajil wa taji ka nemi addar al akhirata gidan lahira bai ma ataka Allah da abinda Allah ya baka min al mali daga dukiyar nan bi an tinfika hu fi sidati llahi ka rika ci da dukiyar nan taka cikin bauta Allah cikin bin Allah wala tansa nasibaka min ad dunya kada ka kada ka manta da rabanka na duniya ai ta amali fi halil akhirati rabanka kai kokari ka samu bakin rabon da ka samu nan duniya rabon da ka samu nan duniya ta kokari ka bide an ta'amala fi halin akhirat kai aiki cikin shi saboda lahira wa hasin ka rika kyautatawa da nasu da mutane bi sadaka da sadaka da dukiyarka kama a hasanallahu ilaika kamar da shi ma Allah ya kyautata maka ya baka dukiya wala tabgil fasada kada ka rika neman banna fil ardi cikin kasa bi amalil ma'asi da aikin sabo saboda Allah ya baka dukiya ka rika aikata sabo da ita inna Allah ubangiji Allah la yuhibbul mufsidin yana azaba ga masu sabansa ai ma'ana yau aqibun yana musu azaba da yake cewa kada kai farin ciki faraha badare farin ciki na girman kai aka ce ana son farin ciki amma na godiya Allah in Allah baka ni'ima kai farin ciki amma farin ciki na godiya Allah amma kada ka rika farin ciki na raina mutane kana ganin kamar wata dubara ka ta baka ko wayanka ya baka wanda ba su samu ba kana ganin kamar sa karkare ba su iya gada ba kai tattalinka da kokarinka da hikimar ka ta sa ka samu ka rika wannan da'a ba haka bane Allah ne baka da annahu mazamumun domin farin ciki na rena mutane abin zargi ne wa amma farahu bid dunya amma farin ciki da in Allah ya baka ni'imar duniya min haisu annaha tu'inuhu ala umuri al-akhirati maganan da cewa ita duniya in tana hannun shi za ta taimaka mai a bisa al'amuran lahira ka tsara iddaini kamar biyan bashi in kana da kuɗi sai ka rika biya in ana bin ka bashi sai ka biya in ana bin ana bin wani sai ka biya masa dan yana daga cikin yana daga cikin haƙƙin zakka inna masadaqatul fuqara wal masakin wal sai aka ce wal garibina da wanda ake bi bashi in mutum Allah bashi dukiya ga wani cikin mutane ana bin shi bashi bai da abin biya to dan yana daga haƙƙin zakka ka biya mashi shine ka kara iddaini kamar biya mutane bashi ko kai kuma ana bin ka bashi in kana da kuɗi ai sai ka biya wa sadakati da sadaka ka rika yin sadaka wa idamil ja'i ci da masu jin yunwa musamman kamar yanzu da azumin nan a rika abinci ana ba masu jin yunwa suna ci wa gairi zalika da wani wannan fala ba asabihi babu laifi da shi wannan wannan dan kai farin ciki haka ka bara sadda ka bara kaga Allah ne ya bani gashi ina bada ina jin daɗi to wannan ba ba farin ciki bane wanda yake na wanda ake zargi da an timbika hu fi da'atin lahi da ka rika ci da dukiyarka cikin biyan Allah kasilatir rahim masa da zumunci dan wanka na kusa ka rika taimaka masu da da dukiyarka dan in mutum ya ba dan uwan shi sadaka to ya samu lada biyu ga lada sadaka ga lada kusa da zumunci in ku wani ka ba to in ka bashi to ka samu lada daya lada sadaka kai ka samu amma in ka ba dan uwanka sadaka to ga lada sadaka kuma ga lada sada zumunci kuma ga lada rage jin zai don kullum yana ganin da abu to sai rika jin dan dan uwa ya hina nisa jin zai in dan uwa ya samu abu to in kana taimaka masa sai kaga kun zanna lafiya ba jin zafi tare wa gairi zalika da wani wannan wala tansa nasibaka kaga yanzu shi karuna ai dan uwansu ne da Allah ya ba annabi Musa annabtaka ya ba Haruna shi kuma yana zanna haka nan sai rika jin zafi to sai Allah ya bashi kuɗi to kuma da ya bashi kuɗin sai ya zama halaka gare shi wala tansa nasibaka min ad-dunya da yake kada ka manta rabanka na duniya da an tasrifa umruka fi maradati rabbika wai abin da yake nuni rabanka na duniya abinda duk lokacin ka shine rabanka na duniya to ka rika juyar da rayuwarka cikin abin da Allah ya yarda da shi duk rayuwarka kai kokari ka rika aiki da ita cikin inda Allah ya yarda da shi wala tada an absaka min ghairi khairin kada ka bazgira hanka ba tare da alheri ba a ganka zanna haka nan sululu baka komi a kowane lokaci a same ka cikin wani aikin alheri fata sirri yawmal qiyamati mufallisan laha in mutum ya zauna in mutum ya zanna duniya bai aikata alheri ya zanna haka nan ko majalisa ana hira ko ya zanna haka nan ba wani aikin alheri yake ba ko bai zikiri bai salati ga annabi bai la ilaha illa Allah haka haka nan ya ta ya ta zaman shi na banza to zai zam abai ma waso so ranar kiyama zai ga lokacin shi ya wuce shi ba wani aikin kirki
lima fil hadith nan abin da yazo cikin hadisi ikitanim hamsan qabala hamsin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shawara yace mu ci riba ta hali biyar da muke ciki kamin wasu hali biyar su same mu na'am shababaka qabala haramika ka ci riba kuriciyarka kamin tsohonka in kana da sarar kuriciya to duk wani aiki bai gagararka ko me za ka iya ko mene ne duk wani ciwo ɗan kaɗan wanda zai kama ka in kana da kuriciya ya kwantar da kai to in kana da kuriciya da sauran jini a jika to ba ka ma kwanciya sai ka ga lafiya lau shi yasa malamin mu ma suka rike cewa wai ta kuriciya ko wani ɗan raune-raune aka ji to sai sai a taki in wani wata yar kare kare ce kun dan dore dore kawai dan da nan sai ka taki amma da mutum yana da kurciya da ya da ya wani dan ciwo sai ta ce bari in aje mashi ba damuwa zan aje mashi zan aje mashi amma da ka zama laccido ka fara lacci dan sai saka to sai ta ce to tun da yanzu ka fara lacci saka zan mai duma je ka fa duk wani dan raune raune da wata kare wata goce goce da wani duk sai ka mai duma kayanka sai ka ji mutum na cewa ai sadda san sanda nake yaro ne muka dan wani hadar mota shine ya taso yanzu ko muka dan na dan kare ne ka dan taso yanzu to to duk sai ta ta mai doma aje kake nan duk sai ta mai doma aje saboda ka fara da kike ka ga kayan ka nan ka aika ka dauka amma sanda kake da yarinta sai da to ka ci sanda kake da karhin nan kana gautsa ka ci riba kurece ka kamin tsuwaye
wa sihataka qabala saqamika ci riban lafiya kamin rashin lafiyar ka ta zo in ana da lafiya ake yin komi amma in ba lafiya ta lafiya kawai ake yi
wa faragaka qabala shugulika riba faraga ka kamin shagala ta zo ma in kana da faraga ba ka da mata ba ka da da ba ka da komi to kana da faraga ko karatu za ka yi ko menene za ka yi amma da ka fara samun ƴaƴa aka fara samun jikoki aka to faraga ha ta riga ta kare
wa ginaka qabala ka fakarika riba ga wadata kamin talauci ya zo sanda Allah ya baka dama kana da wani abu to kai ka jajjefa aikan alheri kamin rashin la kamin talauci ya same ka ko duke ta kare ko kai ka kare dan cikin biyu dama ita dukiya haka za a yi mata ko dai ita ta kare ta bakka ko kai ka kare ka batta to kai kokari in Allah baka ita ka jajjewa aikin alheri da ita ka ci ribarta ba sai ka tafi wani ta aikin alheri ko ba rubuta ma lada za a yi ba
wa hayataka qabala mautika an zo karshe kenan ka ci riban rayuwa kamin mutuwa ta zo ba riba kamar rayuwa saboda haka duk sanda Allah baka rayuwa kai ta kokari kana aikin alheri kamin mutuwa ta zo wakila aka ce almurad bin nasibi wai da aka ce wabtagi fi ma ataka Allahu la- dara lakhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya wai kada ka mance da rabanka na duniya fa To Alak- shine wani ya ce rabanka na duniya duk abin da zaka yi ta daga cikin shi Alak- abin da ka kafan- samu ka samu duniya to bakin rabanka duniya wanda zaka tafi da shi alkafan likafani wa mu'an tajhizi da wahalar ruhewa shi kadai zaka tafi da shi hmm in mutum ya mutu wannan ɗan gyamtan da rigar da ake sa mashi da wannan likafan da za a shi ne raban shi duk cikin duke shi ba abin da zai kai da shi sai wannan sai fa wahalar rahiya ɗan kuɗin tuka ne wanda za a rike da su wanda za a saya da masu gini in ana ba su wani abu to shi ma wannan wahalar to su ne kare za ka tai da su sauran kuɗin nan za ka basu
qala sha'iru wani mai waka yake nasibuka mimma tajma'u dara kullahu da da'a ne da zurafi ma wahalu na'am nasibuka rabanka min ma ta jama'u da abin da kake wahala tattarawa a dahar matuƙar zamani kullu dukkan shi kana ta tarawa kana tarawa rida'an mayafi biyu shine jabto biyu tadriji fihi ma a nan na ɗaya ta cikin su wa hanudu sai fa turare da za a sanya Allahu akbar shi ne kadai na'am sai ka sai ka basu sai a raba masu kowa sai ta yi wurin shi nashi Allahu a akbar ba wancan nata a ba wani nashi shi kuma albarkacin an ba wancan an ba wani to sai kawai sai kaga wani ya samu wancan ya samu wancan ya samu dama din nasu ne Allah ta tara ma an ke kokarin mutum ya samu sai ya tattara arzikin mutum wajen dubu ɗari ko dubu miliyan nawa na'am amma iyaka dai wajen ci nashi kawai zai da Allahu ya akbar gama cin nashi sai ya- sai ya tafi sai ya bari sai a rarraba sai a ba masu kayan su ci gaba da amfani da su Mm.
qala inna ma utitu قال إنما أوتيته على علم عندي أولن يعلم أن الله قد هلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون da aka yi mai nasiha aka ce ba girman kai saboda yana da kuɗi yace inna ma utituhu ni fa wannan dukiya an bani shi ala ilimin indi a bisa ilimi na masa ni masanin tattalin arziki ne eh na karance economic kenan ko Eh, tattali ya sa ya ya- tattalin shi ya ja mashi ya ya rike a'a ko zai tattalin ka in ba Allah bai bai tattalin ma ba ba ka ba ka rike ko ni Mm.
Allah na cewa annahu wa agana wa agana Mm.
Allah shi ke ba da wadata shi ke ba da abin da za a yi kiniya da shi da kaga ka ci abu ka rage to Allah ne ya sa ka cika rage akwai wanda sun yi ka iya masanin tattalin arziki sun yi ka iya tattalin arziki amma ba- ba su da shi sai sun je sun bido Mm.
ala ilimin indi a bisa ilimi da nake da shi Mm.
ai fi maqabalati cikin dabarantaka da ilimi na Now, wa kana alamu bani isra'ila ya zan shi ne mafi ilimi daga bani isra'ila bit taurati da taura ba da musa wa haruna da musa daga musa da haruna qala qala ta'ala allah ya ce mashi awalam ya alam yanzu bai sani ba anna allah ubangiji allah kada a halaka min qablihi man huwa min alquruni allah ai ya halakar da mafi mafi karfi daga gare shi min alquruni da min qablihi kamin shi min alquruni daga qarnuni shine jama'o'i man huwa ashaddu minhu quwwata wanda shi ne mahi tsananin karfi gare shi wa aka saba jama'a mahi yawan tarawa gare shi da mali ga duke ai masu kuɗi da yawa san su Allah ya halaka su wa huwa alimun bi zalika shi ya sani shi karuna wa yalikuhum Allah kuma Allah ya halakar da su wala yasalu an dhunubihim al mujrimin ba a tambayar mujrimai in mutane suka yi suka yi laifi suka zama kafirai to Allah kawai sai halaka su ba ma sai an tambaye su ba an ji me suka yi li ilmihi ta'ala biha dan Allah ya san abin da suka aikata bai dai khalhumun nar sai a sa su wuta bila hisabin ba tare da hisabi ba yadda ake kai wasu yan aljanna ba tare da hisabi ba ranar mun yi bayanin cewa su za a kai su aljanna sai daga baya su rika cewa ina kaza ina wuri da ake ta za a yi kaza a ce ai ku kun wuta wurin ba ku sani ba to shi ma wuta akwai wanda sun tashi wuce su ko tambaya ba ai kawai sai a wuce da su wuta kai tsaye saboda laifin su yayi yawa fa haraja فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم fakharaja sai karu ne ya fito ala fakharaja karu sai karu ne ya fito ala qaumihi a bisa mutanansa bi zinati cikin ado cikin ado ya hawo ado an ce akwai wani hawa da yake shiryawa kamar hawan sulke haka kamar hawan sallah kenan za a ce amma dai shi yana yi ne na alfahari ne dan ya nuna ma mutane irin dukiya ta ah, shi da bi'atiba'i lakasirina da ma ma- mabiyan shi masu yawa kubana suna bisa abubuwan hawa mutahallina sun yi ado bi malabisa zahabi da kayan ɗaurawa na zinari wal hariri da azurwa da ariri ala khuyulin sun hau bisa dawaki wa bigalin da alfadarai su ma alfadaran da dawakin mutahalliyatin duk an masa ado A- ado ne na a hito a yi izgili a rena talakawa a rena mutane a nuna masa annabi musa da haruna a nuna masa dagawa to sai wani irin hawa in ka ji hawan abin ya wuce duk hawan da kake zato duk wata daba da za a shirya ta ta wuce wannan daba da zaki shirya ta wuce wannan tunda duk dabar da ake yi ba a ɗaukar wasu mutane a masa kayan zinari a rikawa da su ko qala alladhina yuriduna al- yuriduna al-hayata dunya waɗanda suke yan duniya ne rayuwar duniya na burge su sai ka suna cewa ya laita lana misala ma uti ya karu da ma dai an ba mu irin abin da aka ba karuna wai suna ce suna ce kai irin karuna Allah ya ba shi rabo mai yawa yace da ma mu ma ya ba mu irin shi misala ma uti ya karuna fi dunya irin kwatan da aka ba karuna cikin duniya innahu shi karuna lazu hazza wallahi ma abucin rabo ne azimin mai kirma za ka ji hawa sana da aiwa ne yana da nasibi shi ko kamar yana ganin kamar bai da nasibin kenan نعم eh to su ma suna ja kai kai karu da akwai nasibi الله ya samu rabo mai yawa نعم suna suna ganin wata yana da nasibi ba mai yawa fi haskin duniya ya samu ya nemi duniya kuma ya samu wa qala alladhina yuriduna hayata ad-dunya qala alladhina yuriduna qala alladhina wa qala alladhina wa qala alladhina utul ilma na'am وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقيها إلا الصابرون an ce yana hitowa wa kana khurujuhu yawm sabt ya zama yana hita ne ranar asabar radda ba su aiki ka san su yahudawa la asabar ran nan ba su aiki nasara ran lahadi ran nan ba su aiki to sai radda kowa ya san ana hutawa duk mutane suna nan gida za a tsaya yan kallo su kalle shi ka san mu ko kan mu muna ana sa wata hidima sai a ce a bari sai asabar ko lahadi sannan mutane ba su da shiga da yawa ma'aikata da suna nan to shi ma rar da kowa ba aikin gobe ran da yake hitowa da adansa bi atba'ihi da mabiyansa kila an ce kanu arba'ata alafin an ce mutum dubu hudu ne yake yi ado da kayan hawa a taho a taho وقيل تسعين ألفا aka ce a mutum dubu tis'in ne عليهم المؤثرات akwai kayayyaki rawaya tare da su
وهو أول يوم gur'iya fihil mu'asfarat shine farkon rana wadda aka ga kaya rawaya wajen karuna وكان عن يمينه ثلاثمائة غلام wajen dama tai akwai saurayi ɗari uku وعن يساره ثلاثمائة جارية wajen hagun shi kuma akwai budurwa ɗari uku duk an masa ado suna ta shi yana tsakiya بيض farfaru عليهن الحلي an sa masa kayan ado na Wa- zinari da azurfa والديباج an sa masa dibaji وكانت خيولهم dau- dawakin su sun zam وبغالهم alfadaran shi sun zam متهلية بالديباج الأحمر an masa ado da dibaji ja وكانت بغلته شهباء amma shi bai gida ta- um, alfadaran shi da yake hawa wake wake ce, بيضاء fara bagalatu shaba'a a kasar بياضها a kasar min sawadiha an ce wake wake ce amma fari ya yi yawa daga bakin
سرجها من ذهب sirjin da ake sa mashi shi karuna na zinari وكان على سرجها أرج- أرجوان akwai wata shinhiɗa wurin wurin sirjin nashi wata kadifatan wata wata shinhiɗa ce amra a ja ake sa mai wajen sirjin nashi kayan dai doki duk baki daya kowa masu kyau an zo kowa an bashi ya hau karuna zai hawa Eh, hawan na ɓata ma mutane rai ne da da ƙarfi da iskilanci da da da nuna da nuna da nuna gadara da nuna isa qala alladhina yuriduna hayata dunya waɗanda ke neman rayuwar duniya على الذين wanda- أوتوا a العلم nan cikin sharhin niki نعم wa kanu mu'minina su annan masu cewa da ma su aka ba irin kai karuna yana da rabo mai yawa suna cewa su ma mu'mine ne wa kanu mu'minina amma dai mu'mine ne amma annahum mahjubuna amma suna da shamaki suna da hijabi wanda har zai ga wa- ni'imar duniya ya rika ta da ma shi ai kaga yana da hijabi ana san ka ga ni'ima ka ce da ma kai amma in an ne Allah da in an ne Allah da ita نعم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu hasada sai cikin abu biyu mutumin da Allah ya bashi alqur'ani qur'ani kaga Allah ya ba mutum kullun yana karantawa yana tashi yana tsayuwa da shi cikin dare yana ibada yana ta gaya mutane to ka ce da ma ni Allah ya ba ni alqur'ani in rika yi yadda wani ke yi ko ko a mutum ne kaga Allah ya bashi dukiya sai Allah ya sallada shi yana ta yin aiki alheri da ita yayi wannan yayi wannan yana ta taimako al'umma da ita ka ce da ma ni Allah ya ba dukiya irin ta wani in wannan hasada ce amma ba hasada ba ana ce da ita gifta amma zala na ce la hasada illa fi isnaini babu hasada sai cikin abu biyu. amma ba a ganin mutum Allah ba shi dukiya yana kecire ne yana dagawa yana rena mutane yana abin da yake so da ita kace da ma kai a wannan in kace da ma kai so ba ka da dukiya amma duk izgilin da ya samu ya rena mutane to sai Allah ya rubuta ma zunubi duk sanda mutum ya yake alheri kai burin ka ce dama kai to sai Allah baka lada to sai da mutum aka yi wani aiki- aikin isgalanci na sabo mutum ya ce kai wanda sun ji daɗi suna abin da suke dama shi to shi ma sai ya samu wannan zunubin ba dukiyayi ba ba jin daɗin amma ya samu zunubi wa kanu minina an gaira annahum majubina wa hiya mansubatun bi miqdar alzamakum Allah yace wailakum ka gane ku sawabullahi laita lana mithla ma usiya qaruna wal asl fil wayli addu'a bil halaki sumastu bil firjari war radal qaruna utiya innahu la zu hazin azim fa hasabna bi wa qala alladina
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقيها إلا صابرون sai da wa'annan suka ce da ma mu aka ba irin abin da aka ba karuna qala qala lahum alladhina utul ilma sai wanda Allah ya ba ilimi ilimin bima wa adallahu fil akhirati da abinda Allah ya masa alƙawari can lahira suka ce wailakum kai ku kir da ku wannan magana da kuke da ai bata kamata ba ku rika cewa da ma ku ne karuna sawabul lahi ai ladan Allah fil akhirati dal lahira fil jannati cikin aljanna khairu ita ta liman amana ga wanda ya imani wa amila salihan ya aikata aikin kirki ita ta himin ma'uti ya karu abinda aka ba karu na fi duniya cikin duniya wala yalqaha amma ba mai haduwa da ita ba mai haduwa da wannan lade ta aljanna almusabu bi hawa da za a saka da ita illa sabiruna sai masu hakuri ala da'ati a bisa da'a Allah suna bin Allah wa anil ma'asiyati kuma masu hakuri gaba da saban Allah to su ne su wannan suka wannan da suka nuna sun ga kyawun abin da aka ba karuna sai ba suka yi masu fada suka gaya masu suka cewa ai raban lahira Allah ya baka raban lahira ai haban raban na duniya da ke karewa to ko yanzu haka ne ba a san ka ga mutum Allah ya baka in dai kai musulmi ne Allah ya baka alqur'ani kana karanta alqur'ani kana ganewa kaga Allah ya ba wani abu na duniya ka rika cewa da ba kai aka ba to manzo Allah ya ce kamar ka kaskasta abinda Allah ya girmama abinda Allah ya kaskasta ka girmama abinda Allah ya kaskasta ka ɗaukaka abin da Allah ya kaskafta ba abin da ya kai Allah baka imani da karatun alkur'ani fa sabna bihi
فغسونا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين fa sabna bihi Allah yake sai muka kisfe shi bi karuna da karuna wa bidarihi da gidansa muka kisfe su al'arda bisa kasa suka fada cikin kasa tun da girman kai suke to sai kashe ta ribza da su ta fada da su suka shiga ciki dama shi mai girman kai shi yake kamar zai zai zai tabo sama to sai aka sai aka sa su kasa suka fada kasa fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah sai karuna ya zan ba a samu wata jama'a ba wannan jama'ar da ke cewa ina ma su ne shi ba su zo za su taimaka masa ba ba wanda zai taimaka masa min dunillahi ba Allah ba gairu waninsa bi an yamna ku anhul halaka to hana shi halaka wama kana min al-muntasirina qaruna bai zan abin daga abin taimakawa ba fa hasabna ni suka ce sai muka kisse da shi al'arala kasa ko da dari da gidansa kawai da da shi da gidansa to gidan na zinari ne za a je da gidan yake amai kofa ta zinari an giggina shi ka ce dai gidan irin ana ce aljanna suke da gidajen zinari haka ya gina gidan kaga mu yanzu nan da yadda mai kuɗi ya kuɗi ba ba kawo zinari sa kofa gida a mai kofa zinari ko barayi ma sai su balle ko kwarai gaske to shi shi gidan na kofa zinari aka to shi shi karuna gidan ba taba samun duk duk duk lokacin shi ba taba gida kamar shi ba to da Allah ya kiske shi dama an gaya ma da mahaifinsa da mahaifin annabi Musa uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifiyarsa da mahaifiyar annabi Musa ƴan uwan juna ne to sai kuma su bani Isra'ila ka ce ai ai abin da ya sa ya sa ya kashe shi ya mai wani addu'a ya nitse kasa gidan yake so dan ba mai gada shi sai annabi musa dan akwai gado tsakanin su kan an mishi dan an mishi kiki da tsan an mishi abi da ana gado suka ce ai gidan ma son gidan yake shi yasa ai yanzu kaga da baya nan shi zai shiga da gidan mutane kasan nan ana komai aka sai ya ce saboda kaza to sai sai sai annabi musa ce to Allah gidan ma shi ma yadda karo ne sai Allah ne tsage ya nutsar da gida Allah sai aka nutsar da gida ce to shikenan na an huta masu ciya saboda in ci gadon gidan to shi ma gidan ya tafi ba sabna bi muka kisfe da shi wa bidari hil arda da kasar da gidan qala ahli ilmi mabuta ilimi suka faɗa bil ahbari da labarai wasu yare da sirori kana karuna shi karuna ya zam a alamu bani isra'ila ya zan yahin bani isra'ila sani ba da musa wa haruna bayan annabi musa da haruna wa aqra'uhum lit-taurati kuma shine mafi karatun su ga taura wa ajmaluhum yahi su kyau wa ba shi kafa mai kyau wa aqnahum kuma yahi su wadata duk Allah ya hada mai wannan ga karatu ga kyau ga wadata wa kana hasanin sauti wa ya zama mai kya mai kyawan murya tabaga sai sai sai zalunci wa tsaga ya shishigi wa atazala bi atba'ihi ya janye da mutanensa annabi Musa daban mutanensa daban shi kuma masu biye da shi ɗan abi ɗan abishi a ce- a shamiya suna biye da shi wa ja'ala Musa yudarihi annama annabi Musa bai nuna mai kiyayya ba sai rika lallashe shi lil qarabati allati bainahuma saboda kusancin da ke akwai tsakanin su akwai dangantaka wa huwa yuzihi fi kulli waqtin shi ko yana tuta ma annabi Musa cikin kowane lokaci wa la yazidu illa utuwan wannan abu annabi Musa na bin shi yana lallashi amma abin bai kara mai komai sai sai gir- sai girman kai wata jabbaran da farin- tsaurin kai wa mu'adatan li Musa da gaba da kiyayya ga annabi Musa
hatta baniya daran har sai da ya gini wani gida wa ja'ala babaha min az-zahabi ya sa gidan kofar shi ta azurfa ta zinariya wa daraba ala jidraniha mafatih az-zahabi ya sanya a bisa bangayenta ɗaya na zinariya wa kana al-mala'u min safa'iha safa'iha Na'am.
alluna alluna na zinariya Mm, wato wasu alluna din na zinariya aka zagaye gidan da su mm. wa kana al-mala'u min bani isra'ila jama'a daga bani Isra'ila sun zamo yagaduna ilayhi suna sauko wurin shi wa yaruhuna suna mareci masu zuwa da sata daban sahi da mareci gidan shi mutane ba su yankewa wa yud'imuhum ad-da'ama yana ci da su abinci wa yuhaddisunahu yana zama suna hira da shi wa yudahikunahu ana dareriya ana dariya ana annashuwa ana cin abinci qala ibn abbasin a- a- tunda shi annabi Musa yana tare da jama'a shi masu tsoron Allah shi Mm.
kuma ya ja mutanen shi daban yana ba su abinci ana zuwa ana hira ana dere- ana ana ana shakatawa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace falamma nazalati zakatu yayin da maganar zakka ta sauko ala Musa a bisa annabi Musa atahu qaruna sai ya je ma a tahu ka sai karo ne zo ne shi fasalahu ala dinarin Ya ce, wahidin yanzu ya za a yi zakan nan shi dai ga kuɗi gare masu yawa to yanzu ya za a yi a yi zakan nan to ga yadda ake badawa amma shi sai aka yi maslaha da shi dan a zauna lafiya da shi Mm.
aka ce an yi sulhu da shi ala kulli alfi dinarin ka ji ko a bisa duk dinari dubu ɗaya ala dinari ya bada dinari ɗaya duk wa dinari dubu ɗaya ya bada dinari ɗaya wa ala dirhamin ala kulli arfi dirhamin wa ala kulli dirhamin a bisa dukkan dirhami dubu ɗaya dirhami ɗaya wa ala shatin an kulli alfi shatin a bisa kowace akuya dubu ɗaya ya bada akuya ɗaya wa kadhalika sa'iril haka ashiya'i nan duk abin da ya mallaka ya ɗauko dubu ɗaya ya bada ɗaya summa raja'a ila baitihi sai karo ne koma gida Ya Ah.
ce to, zan je a diba a gani a yi fa hasabahu shawara sai ya lissafa fa wajadahu shay'an kaseeran sai ya ce kai wannan abu yana da yawa
falam tasmaha nafsuhu bi zalika sai ran shi bai rangwame ba. annabi musa aka kawo zakka aka kawo zakka ji shuru ya ce kai ya lissafa kuɗin suna da yawa ta jama'a bani Ko isra'ila ba ba a gaya masa ba Allah ya bashi ko Mm.
ai Allah ya bashi da yawa ko Mm.
Da shi kuma cikin dubu ya bada daya amma sai ya ce in an bada abin akwai yawa Mm. ta jama'a bani isra'ila sai ya tattara bani Isra'ila wa qala lahum bayan ya hana zakai kuma sai ya ce masu anna musa qad amarakum bi kulli shay'in to kun ga dai Musa ya hore ku da komai sai ya ce Allah ya ce ayi komai sai ya ce ayi Allah ya ce ayi fa ata'tumuhu gashi duk kuna biyayya gare shi wa huwa yuridu an ya'khudha amwalakum amma dai yanzu yana nihin ya shi dukiyoyin ku kuma yanzu kuɗi an komo wajen kuɗi za a ansa alat banu sai isra'ila bani Isra'ila suka ce anta kabiruna ai kai ne mai gida wurin mu famurna bima Ka shi'ta hore mu da duk abin da ka hore mu ya kake ganin za a hudo ba abin ala ya ce amurukum an tatuna bi fulanata zaniyata ya ce abin da ya kamata yadda za a yi maganin shi kawai a rage mai daraja a rage mai ƙwarin gwiwa cikin mutane abin da ya kamata a yi mai a zo da mata eh, a yi mashi ƙazafi da ita ku zo da wanki mazinaciya
fana ja'alu laha ju'ula su sanya mata lada ala an taqazifa Musa bi nafsiha sai ma annabi musa ƙazafi da kanta ita dama ana zarginta da halaye a cikin tafsirin shehu ma ya ce har ma ciki ta yi ana son a samu wanda aka laƙa- laƙawa ma cikin ita dama mace ce mai kai kawo to shi kenan sai aka ce a samu a ce wai annabi musa shi ne ke da cikin nata fa idza fa'ala zalika Mm.
yace in ta aikata wannan haraja alaihi banu isra'ila ai duk banu isra'ila za su mai tawaye Mm.
wa rafahu suka kaɗe shi shikenan an Mm.
an huta Wai Kada- sai sai a dawo da shi kenan ko na'am fada auha sai aka kira ta faja faja alalaha qaruna alfu dinarin sai haruna yace wani aiki muke so ke mana kin ji kin je da za a yi za mu baki dinari dubu wa alfu ko dirhamin za mu baki dirhami dubu wa qila ja'ala laha dastan min zahabin yace kuma za a baki daro na zinari wa qila an ce kuma ƙala laha ƙarunu ƙarunu ya ce umawwaliki zan ɗauki nauyinki daga yanzu kin zama mai kuɗi duk abin da kike so ne zan ɗauki wahala kin rike miki wa aqalu dikbi nisa'i kuma zan tunan yaki in maida ki cikin matan aure na ala cikin wannan aikin Na'am, ala an taɗa fi Musa binafsiki gadan, ki ma annabi Musa kazafi gobe da kan da ran da kai idza hadara banu Isra'ila, banu Isra'ila suka zo falamma kana min al-gadi, yayin da gobe ta zo jama'a qarun bani Isra'ila, sai karu ne yasa aka tattara bani Isra'ila dukansu baki daya summa ata ila Musa, sai jiran annabi Musa faqala lahu, ya ce ma annabi Musa inna bani Isra'ila yantaziruna hurujaka, dama ya ce a sa ranar arabi da yin wa'azi a za a tara mutane shi annabi musa an ce mai wa'azi za a yi aka tara mutane da yawa amma akwai abin da aka wo ƙasa wanda ake shirin za a yi shine sai aka je aka ce ma annabi musa to an wa taru eh, mazi isra'ila sun taru suna so ka hito na'am,
fa kharaja ilaihim musa Mm.
annabi musa ya hito wa hum fi barahin min al-ard suna cikin wani babban hili na ƙasa faqama fihim, sai annabi musa ya tashi faqala, yake ya bani Isra'ila, ila bani isra'ila man saraka ya kama wa'azi ya ce kada wa- ana ya ce, yadahu.
wanda ya sata za mu yanke mai hannunsa wa maniftara jaladnahu samanina wanda ya kiri ƙarya ya dangana ma wani ya ce wani ya wani abu wanda yake wanda ya cancanta a mai kasafi za mu mai bulala tamanin wa man zana wala sallahu imra'atun jaladnahu mi'atin wanda dai wanda ya zina za mu mai bulala ɗari in dai bai da mata wa man zana walahu imra'atun rajamnahu wanda kuma ya zina in yana da mata za mu jefe shi hatta ya muta har sai ya mutu ala qarun sai karu da ya daga hannu ya ce ya ce ya ce ina da tambaya wa in kunta anta ya ce wai da kace in mutum ya zina za a jehe shi ko ala kai ne na'am ala ya ce in kuntu ana ya Mm.
ce ku ni ne ala qarun sai karu ne ya ce fa inna bani isra'ila yaz'umuna annaka fajarta bi fulanata zaniyata ai bani isra'ila wai ana nan ana ta raɗe raɗi ana ta magana kai yake baka sai ba ana zindanka ana cewa wai kai kaza kai abu kaza da wance ala musa sai musa ya ce ud'uha ku kira ta falamma ja'at a ce tana nan zalle dama aka aka ce in an kira ta to duk abin da aka ce mata yadda Eh, yayin da ta zo qala laha Musa ya fulanata sai musa ya ce mata ya wance ana fa'alati biki ma ya kula ha'ula'i na'am yanzu ni na aikata abin da wa'annan ke cewa na aikata da ke wa azzama alaiha ya gama ta da girman Allah wa sa'alaha billazi falaqa al-bahra li bani ya isra'ila gama ta yace na hada ki da girman wanda shine ya tsaga maku kogi na bani Isra'ila kuka hito lafiya Fir'auna ya halaka ina gama ki da wanda ya wannan aikin wa anzala tawrata Ina- yana da wanda ya- girman wanda ya saukar da at-taura illa sadaka sai ta yi gaskiya sai shi ke da gaskiya dan girman wa'annan fatadaraka Allahu bitawfiq sai Allah ya riske ta daga mu daga kare faqala fi nafsiha
shewa ya ce sai ta ce ha na haɗu da ƙazan ta biyu ga dama tana cikin daudar zina ga ta ta yi cikin shege kuma in annabin Allah ƙasafi Mm.
kenan da sai ta ce haka ce, na'am abu ai ɗaya ma ya isa Mm.
laihi ɗaya ma kawai ya ishe ni.
Mm.
kuma a kira ni a haɗa ni da annabin Allah in mai ƙasafi Mm.
ƙasafin ma da wani ma za a yi mawa annama annabin Allah a ce in mai ƙasafi sai Allah ya riske ta da rahama Mm.
kuɗin ba su kama ranta ba bai wa Allah Mm.
wani in wani ne aiki sai dai sai dai da za a yi da a yi sai ya ci kuɗin Mm. faqala fi nafsiha sai ta faɗa cikin kanta ahadisu tawbatan shi ne shi da zir shi da zir ba ta da fa'ida manzo Allah sallama yana faɗin kaba'irai kaza kaza kaza kaza babban zunubi ne. yana kishin gida yake hidin magana amma da ya zo zai magana ce da zir sai ta zanne ya ce ala wa shahadatu zu ala wa shahadatu zu ala ya dinga cewa da she da zir da she da zir da she da zir har sabai suka ce da ma dai ya shiru haka saboda she da zir ba matsala kamar ta abinda mutum ya san ƙarya ne amma saboda za a bashi wani abu ya zo ƙarya ko gudun kan wani hana shi wani abu ya ƙarya ya ce haka ne wannan duk abinda ba haka bane duk wannan matsalar da muke fama da ita kasan mu sai da zai ke kawo ta abin da ba na gaskiya ba a zo a ce gaskiya ne wanda bai yi abu ba a ce yayi ko wanda ba a yi da shi ba a ce yayi ko a kira mutum akan shaida a ce yayi to duk matsala duk matsala suke kawo ba karamin matsala suke kawo da rashin zaman lafiya da rashin ba mai haƙƙi haƙƙi
faqalat fi nafsiha sai ta faɗa cikin ranta a hadisu taubatan yace in fare tace in fare dai tuba afdal min an uziya rasulullahi shi ya da in cuci manzon Allah faƙalat la wallahi sai wannan mata ta ce wallahi ba haka aka yi ba walakin ja'ala li qaruna ju'la qaruna ne ya kira ni ya bani kuɗi ya sa man lada ala an aqazuka bi nafsi wai in maka kazafi da kaina in ce kai kai wannan abu fa kharra musa sajidan to shi dama annabi Musa jalala gare ka gane ku ba irin su manzon Allah bane da za a yi masa su hakuri yan take yanke ne da an mashin a san an yi ka gane ku to sai ina mazala ne sai ce na yi hakuri ba kori shi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ya ya hakuri to shi annabi Musa sai ya fadi ya sujjada
yabki yana kuka wa qala yace allahumma in kunta in kuntu rasuluka Allah ni dai in manzanka ne fagarib li in dai kai ka aiko ni ni manzanka ne to kai hushi saboda ni fa awhallahu ilayhi sai Allah ya aike gare shi inni umirtu al-arba amar amartu al-arba ni na hori kasa an tudi ta aka bi ka duk abin da kake sa kake son kasa ta yi ma to na hore ta tai maka fa murha Bima bima shi'ta ka hore ta daga cikin ta
fa qala musa duk abin da kake so ta yi ma ta yi ma sai Musa ya ce ya bani isra'ila to ya bani Isra'ila inna allaha ba'athani ila qaruna Allah ya aiko ne zuwa Karuna kama ba asali ila Fir'auna kamar yadda ya aiko ne wajen Fir'auna faman kana ma'ahu to wanda ke tare da Karuna fal yalbis ma'ahu makanahu to ya zauna inda yasbut makanahu ya zanna nan wurin Karuna Wa man- dama in za ko zama za a yi ga ƴan wajen Karuna ga ƴan wajen Annabi Musa ya raba da'awai guda biyu
wa man kana ma'i wanda ko ke tare da ni falyatazil to ya janye ma Karuna ya dawo wajena Fa fa'tazalu sai suka jajjanye kowa aka aka taso sun san magana ta ta- magana ta zama babba falan yau kama a qaruna illa Illa- rajulani sai wasu guda biyu mutum biyu kawai suka tsaya wajen karuna su sai sun ga abin da za a yi
summa qala musa sannan musa ya ce ya arabu ya ke ƙasa huzihim to kama su shi da wanda suka ke janyo kama su فأخذتهم الأرض sai ƙasa ta kama su bi aka danihin da zuwa ƙafafunsu ثم قال sannan ya ce ya arda huzihim ƙasa kama su fa aha zatu ila rukami ta kama su ya zuwa gwiwa ثم قال يا أرض خذيهم sannan ya ƙara cewa kama su dai فأخذتهم الأرض sai ƙasa ta kama su ila ausadihim har ya zuwa ƙugunsu ثم قال يا أرض ya خذيهم ƙara cewa kama su dai فأخذتهم إلى har الأعناق ta kai su ya zuwa wuya sai kansu kawai ake gani وأصحابه في كل ذلك yatalarraquna ila Musa نعم dukkan mutanen nan da Karuna da Musa da Karuna da mutanansa suna ta kaskasar da kai zuwa Musa wai na shiduna wai na wai na shida suna gama shi da Allah
ويناشده قارون لاها na munashada da shi mana na gama shi da Allah yana warrahi mai na ta kai mazumunci ya hakuri ya hakuri dan Allah kai hakuri dan zumuncin da ke tsakanin mu hatta kila lahu har sai da aka ce innahu nashadahu 70 marata sai da mai magiya su 70 وموسى في ذلك لا يلتفت إليه yaltafitu ilayhi bai wai ya wure shi لشدة غضبه da tsananin zafi da nan Musa ya ثم قال sannan ya- za- saura kai kawai ake gani yace ya arlu huzihim yace kasa kama su fanda baka da alayhi sai kasa ta ri- ta ri- ta rihe su rika bakida ta shahe kai ba kara ganin su قال قتادة kaka ta rike yace hasafat bi kasa ta kama su wai ta jaljali yana can yana ta tahiya fil ardi cikin kasa fi kulli yawmin qamat kowane lokaci yana tafiya kamar gargadon tsayon tsawon mutum guda la ya bulugu qaraha ba zai kai kare zurihin kasa ba ila min kama sai ranar kiyama
wa fil khabari ya zo cikin labari idza wasala qaruna ila qararil ardi in karu ne ya kai asabi'ati kasa karshen kasa ta bakwai nafaka israfil za- fi suri daidai za a yi daidai da wannan rana ne israfila zai busa cikin kaho
wa asbaha banu isra'ila yatahaddasuna fima bainahum sai bari misali aka yi waye gari ana kama gare ai kun ji abin da ya faru kai Allah ya mu arziki ai ni da aka ce ta so da hannu so in tsaya Allah dai kaga su har da su har da su an an wuce da su ana ta labari ana tattauna magana dama duk wata mun sa Allah babba in ta faru to ai kaga za ita ita za ita tattaunawa
anna musa innama da'a ala qaruna Musa ai abin da yasa yayi ad- a bisa a karo ne mai wannan addu'a liyastazudda bidarihi wai dan ya samu gidan ai gidan yasa wasu na ta ai su- a'a ba saboda wani saboda gidan ne bari ka gani shi zai koma ciki wa kunuzi kuma duk kuɗin da ka gani na shi aiki zai zama gada shi wa amwalihi da dukiyarsa wanda Allah Musa sai mu annabi al- al- al- Musa kira Allah ya doki Allah hatta kusifa bidari a aka kissa gidan wa kunuzi da dukiyar da ya mallaka duka baki ɗaya kasa ta tu- ta canye ta wa amwalihi da al-ard dukiyar shi suka nutse kasa ala ba'dhum Wa- ab- abinda dai wani malamai suka ce muqtaba hadha al-hadith abinda wannan hadisi yake nunawa anna al-ard la ta kula jismuhu kasa dai ba cin jikin shi take ba kawai azaba aka mai yana can ba ba ta cinye jikin shi ba fa fa yakin yumkinu ashe yana yiwa an yi ligiza a ilgazi wa yuqalu a ce lana kafir akwai wani kafiri la yabla jisduhu wanda jikin shi bai bai lalacewa ba da lamauti bayan mutuwa huwa karuna shine karuna na'am kuma za a baka tambaya a ce wani mutum ne gashi kafiri amma kasa ba ta cin jikin shi mu ko mun san kasa wanda ba ta cin jikin shi annabawa da shahidai da waliyai to amma shi wannan kafiri ne amma kasa ba ta cin jikin shi amma ka tambaye ka kaga za a saka cikin tunani sai ka ce karuna ne yana nan kafai ba ba ba cin shi take ba yana nan da yana ta kai da kawo cikin ta. Allah shi kiyaye mu amin Alhamdulillah tafsirin Alkurani mai tsarki kenan aka saurara daga masallacin Yaraduwa daga nan cikin garin Katsina wanda Malam Dahiru Imam ya gabatar a madadin wasu bayan Allah da suka dauki nauyin kawo muku tafsirin sai kuma gidan rediyon Alfijir Katsina da ya kawo muku sunana Awal Ahmad nake cewa mu sha ruwa lafiya.